الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الاثنين شرين دا بير ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2023 za mu ci gaba da karatu a cikin littafin kifayatul awami fil buyu'i wanda shaikhu الأستاذ عبد الله بن فودوي يربوتا رحمه الله تعالى wannan darasi shine darasi na biyar za mu tashi alfaslu الثاني في العروض وسائر السلع بل وبيعها بالعين جازا مسجلا كبعضها ببعضها معجلا وفي اختلاف جنسها تماثلا أو لا فجوز بيعها مؤجلا وفي اتحاد جنسها مؤجلا أجز تماثلا ودع تفاضلا إلا إذا تباين المنافع فما لبيع قبل قبض مانع Uh, Sheikhu Abdullahi rahimahullahu ta'ala bayan ya yi muna bayani kan cewa wato shi ciniki ana iya samun shi a cikin al'usul shi ne ya ce abin da ya shafi ƙasa da abin da ya fito daga gare ta kamar filaye gidaje da itatuwa haka kuma akwai al'urud to wanda shi za a yi magana a kansa al'usul an yi bayani a kan satin da ya gabata idan ce al'urud shi ne duk abin da ba abinci ba kuma ba abin sha ba abin da ba abinci ba ko ba abin sha ba to shi ake kira da al'urud kamar yadda ya zo a cikin littafin alkafi to asila'u shi kuma kamar kaya na ainihin wato sayarwa sauran kayayyaki na sayarwa ma a ce sutura da sauransu to sai malam ya ce wa bai'uha sayar da haja sayar da haja jaza yana halatta bil'aini da kuɗi yana nufin zinari ko azurfa e, za ka iya ba da kuɗi a baka ka sayi haja da su misali ka sayi sutura tura me haja ce ko shaddodi shi ma haja ne da sauran abubuwa dai da ake iya amfani da su ko kuma dabba wadda don a yi hidima da ita ba don a ci ba ita ma a wannan lokaci ta koma haja ta koma haja yawuwa kamar ka sai raƙuma saboda hidima da neman kuɗi a wannan lokaci sun koma haja to ya halatta ka ba da kuɗi zinari ko azurfa ko abin da zai tsayawa matsayarsu sai a baka misali sutura wannan kuma musjalan bisa wawaitawa babu ƙaidi bi ma'ana ba dole sai an samu daidaito ba ba sai an samu attamasulu ba tsakanin abin da za ka bada na kuɗi da kuma suturar da za a baka na biyu kuma ko da bashi ne misali kai za ka ba da kuɗin shi kuma zai baka kayan kila wata mai zuwa ko kuma shi ya baka kuɗin wata mai zuwa ka ba shi kuɗi to wannan shi ne ma'anan musijalan duk ya halatta ko kuma kuɗi hannu eh kowane an ka yi sawa'un a bashi aka yi ko kuɗi hannu aka yi duka dai ya halatta sai ce ka ha kamar halaccin sayar da sashen haja bai ha da sashenta ka ba da atamfa a baka atamfa shi ma ya halatta ka ba da shadda a baka shadda ka ba da yadi a baka yadi shi ma jaza ba dole sai da kuɗi ba sai ce amma in sashe wa sashe ne za a yi canje to shi kan mu'ajjala a yi shi kuɗi hannu shi ba a jinkiri eh ba za a jinkirta ba dole kuɗi hannu za a yi eh amma in kuɗi za ka bayar to wannan shi ne aka ce to ba dole sai in kuɗi za ka bayar to wannan ba dole sai kuɗi hannu ba za a iya yi bashi za a iya yin jinkiri ko kuma za a iya bayarwa sai ya shiga shago ya ɗauko ma ko ya je gida ya ɗauko ma wannan duk babu komai amma in turmi da turmi ne ko shadda da shadda ko yadi da yadi ko kuma kowace irin haja ce amma irin ta ce za a yi za ku yi musanya to dole sai ya zama hannu da hannu hannu yawwa amma babu laifi a babu laifi a yadda kuka sai suwa duk ba laifi ba ne za ka iya ba da turmi guda a baka biyu za ka iya ba da turmi biyu a baka uku ko hudu ko biyar za ka iya ba da bandur guda na shadda a baka biyu ko uku wannan duk ya halatta sharaɗi kawai ba za a yi jinkiri ba dole za a yi shi na ƙadan ne eh na ƙadan ne sau da haka nan ba maganar tafaduli ha to sai ce wa fi ikhtilafi jinsiha in kuma haja din jinsin ta ya saba ba jinsi ɗaya ba ne kila sutura ce za ka bayar don a baka kila wani abu na daban kila ko a baka dabba ko mota to kaga ba jinsi ɗaya ba ne ko kowa a za a baka filaye don sayarwa e, ko gidaje don sayarwa in ka sai gidaje don sayarwa lokacin suna hanyar layin kasuwa to sun shiga layin al'urut layin haja ta wata fuska ta wata fuska kuma suna nan a usulu ɗinsu to in jinsin ya saba shi ma fajawiz ga can gaba ka halatta sayar da su ta masala sun zamo daidai wa daida aula ko ko ba su zamo daidai wa daida ba shi ne ce fajawiz bai aha mu'ajjala kuma ka halatta sayar da su ko da ko a bashi ne ba laifi inda ya za an samu me ikhtilafu alijins yawwa in an samu ikhtilafu jinsi to ba komai amma in jinsin ɗaya ne kila su sutura ce misali ko to wannan ya riga an faɗa cewa ba za a yi jinkiri ba amma kuma ba dole sai an samu attamasul ba da ba shi attamasul za a yi bayani yana shiga ɓangaren kuɗi ko abinci kamar yadda zai zo nan gaba amma abin da ya shafi al'usul da muka yi bayani a baya da abin da ya shafi al'urud to shi ba sai ya zama daidai wa daida ba su al'usul ana iya yi bashi ana iya yi kuɗi hannu ana iya yi da fifiko shi kuma abin da ya shafi al'urud shi ma ana iya sayansa da komai ana iya sayansa da sashe irinsa ana iya sayansa kuma da kuɗi an gane ko inda kuɗi ne za a sai shi to ya halatta a yi kuɗi hannu ya halatta a yi bashi inda kuɗi ne za a sai shi ko kuma a'a da haja ce za a sai haja amma an sami ikhtilaful jinsi an gane to shi ma ya halatta mutulakan ba a la'akarin sun zamo iri ɗaya ko ko dole a ce sai kuɗi hannu a'a tunda an samu misaɓanin jinsi kenan a urud ne kawai aka shar'anta cewa ba za a yi jinkiri ba in sashe da sashe ne kuma jinsi ɗaya ne to shine abin da asheku abdullahi yake nufi saboda haka za ka iya ban jallabiya biyu in baka ɗaya za ka iya ban hula ɗaya in baka biyu ko uku eh eh amma kai ya zamba shi ko kuma a ce a'a ni in baka tawa a bari sai ka je gida ka ɗoko ba a haka nan a bari sai ka je ka ɗoko sai a ƙulla ciniki tun da iri ɗaya ne duk hulunoni ne ko to wannan kenan kuma amfanin su ɗaya yawa shine ma'anar haɗuwar jinsi ɗin ya zan duka amfanin ɗaya ake yi da shi tunda kaga kowanne sakawa ake yi hula sakawa ake yi to sai ce wa hadi jinsi ha in kuma an samu haɗuwar jinsin uruba jinsi ɗaya ne to ajiz mu'ajjala ka halatta sayar da ita wato a bashi ma'ana a sa ajali hmm? amma tamasula ko ya zamo sun zamo iri ɗaya wada tafadula a nan kan a nisanci wato fifiko na ana nufi idan zan jinsi ɗaya ne sannan kuma ba kuɗi hannu ne za a sayar ba bashi ne to nan tun da bashi ne dole su zamo mu iri ɗaya an gane amma yin kuɗi hannu ne za a iya tafadul an gane bambancin ko amma an ka sa ajali misali to nan tun da jinsi ɗaya ne to dole su zamo mi iri ɗaya misali za ka ban hula zan baka hula to in kai sai gobe za ka ban taka to bai halatta a yi tafadul ba dole irin wadda na baka irin ta za ka ban amma in na ƙadan ne to zan iya baka ɗaya ka ban biyu babu komai yadda shi ne bambanci illa sai dai iza ta bayan almanafi'u in ya zan kowane amfaninsa ya sha bamban da wancan to wannan kan ana iya fifitawa misali amfanin da ake yi da wannan ba shi ake yi da wannan ba kawai misalin mi ha? ha? kawai misali tufafi da abin hawa zai iya shiga? zai iya shiga amfanin daban-daban ne ko? yawwa kila za ka ba da turame a baka keke ko mashin da sauransu ko? to wannan koda ila ajalin ne ana iya tafadul ba dole sai sun zamo iri ɗaya ba yawa saboda haka can baitin farko da ya ce ka ba abu ha ba abu ha kaga shi yasa ya ce mu'ajjala mana za ka iya sai da haja da haja ko da an samu fifiko amma in ya zan kuɗi hannu amma in an ka sa ajali kuma jinsi ɗaya ne to wannan babu tafadu babu fama in qabla qabdin mani'u fama mani'u babu abin da ke hanawa ga shari'a libai'i ga sayar da haja qabla qabla qabdin kamin a karbe ta akwai ƙa'ida wajen sayan abinci ko kuma mai abinci ƙa'ida in ka sai abinci to ba za ka sayar da shi ba ga wani ka sai ka karɓe shi to ita haja ba haka ba ne so haka in ka sai buhu goma na masara ko na gero ko na dawa ko na shinkafa ka biya kuɗi to bai halatta ka sai da ma abokinka ba sai ka je ka karɓi buhuhuwan sun shigo hannunka ko kuma an sa su wurin da mallaka ka ne an sa an dai hannanta maka su to in ka iya sai da ma wani na fatar an gane amma a kai magana da ɗan uwanka wane e sai damin turmi hamsin sai sai dama ya baka kila risit ko wani abu ko baka je ka karba ba sai ka haɗu da abokinka to kana iya sai mai sai ba kuɗinka sai ka bayar risit shi kuma hitaccen hebe kaya ne sun ce dalili haka abin da yasa saboda akwai bambanci tsakanin abinci da sutura shi abinci hutaju ilaihi aksar sama ga haja ko ba haka ba to idan aka ce shi ma abinci an halatta wannan to kaga shi yanzu in ya sai buhu goma ƙoƙarin zai ya ga cewa ya aza wani abu na riba to in ya saida mu aboki ne shi ma ya ce ya saida mu wani shi ma ƙoƙarin zai ya aza wani abu me to kaga sai a waye gari abinci ya yi me sai talaka su bada cikin bala'i amma haka ita haja ai ba ko shi ake sayan mashin ba ba ko shi ake sayan tufafi ba to shi yasa a tufafi aka halatta ka sai kayan da ka saya ka sai kaya sannan ka sai damu wani kamin ka karbe su amma shi abinci malamai suka ce to a bari sai ya shigo hannu yawwa yanzu in ya shigo hannu alal akalla dai ka danyi wani abu to ka kora ka azari ba babu komai hmm? yawwa sannan akwai yiwuwar abinci kuma ya samu matsala amma kaga haja ita bata cika samun matsala ba to shehu abdullahi kenan to irin wayannan matsalolin za ka ga ko a irin su risala su askari ba za ka same su ba to yana cikin amfani wannan littafin sai ce ka bai'ihi alanti qadin fi mahal siwa mahallil bai'i in huddal ajal ka bai'ihi kamar inda ya halatta ko wanda ya sai haja ka bai'ihi ya sayar da hajan nan alantika da akan cewa zai ba da kuɗi hannu amma fi mahal sai dai ya ce a wani bagire sewa mahallil bai'i sai ce amma ba nan inda mun kai ciniki ba a argungu ka da mai turmi hamsin ko sai ka ce to amma ba zan ba kuɗi ba sai mun je kano ya halatta an gane ko eh ya halatta ba zan naƙada maka kuɗi ba za ka ban kaya amma ba zan hannanta maka kuɗi ba sai mun je kano ko sai mun je gari kaza to wannan in haja ce ya halatta an gane amma sharaɗi guda suka sa suka ce in huddal ajal amma a sa ajali eh kwana ɗai ko awa nawa ko sati ko mi kaka ce a bari ɗai sai mun tahi to kaga ai ya zamo lokaci majhuli ko ba haka ba eh a sa lokaci mm. to wannan duk a haja ya halatta amma sun ce a abinci bai halatta ba da kuɗi to muqallibu zujaji wal fakhari bil izni lam yadman bil inkisari man ba'a ma yajhalu man ba'a ma yujhalu baksan aw gala bismin ya ummuhu mada aw la fala to muƙallibin zuzaji wanda ya te juya gilas don ya ga lafiyarsa gilashi ya zai saye ko wani ƙarau ko tulu ko tukunya ko ƙwarya ko wani abu sai ce wai bari da ɗan duba ya gani ko waya misali a'a walfakhari ko kasko bil izini amma mai kaya ya bashi izini to lam ya duman in kaskon nan ya fashe ko ɗin nan ba zai biya ba amma habil izini na yi mai izini hidu ba saboda haka in ya ce a ba laifi riƙa waya kaɗan dudduba to yana abin nan sai ta faɗi ba bisa ganganci ba to bai biya kai mai kaya kai mi tun da kai gaba tun daga ga bashi izini ko ba haka ba yawwa to saboda haka in ka sa akwai matsala to kar ka yi mi kar ka ce a ni ba zan bari ka duba ba sai an gama ciniki mm to shine yace lam yadman bilin kisari amma malamai sun ce in ya taba ba da izini ba to shi biya haka kawai an kasa kayan mutane ka zo ka juya tulu haka sai ya fashi a to yanzu naka ya fashi da biya kayan mutane tun da ba ba ka izini ba ai ba kayanka ba ne ko ba haka ba ne to man ba a ma yi jihalu baksan duk wanda ya sayar da abin da an jahilci wato a naƙasunsa augala ko tsadarsa eh ma'ana ba a san takamammen shin yana da kima babba ko ko karama kima gare shi amma ya sayar da shi bismin da suna ya ummuhu wanda ya game wannan abin da ya sayar to ma ba wannan ciniki ya zartu ma'ana ya shuɗe ya ƙullu aula in ko bai sayar da shi da sunan da ya game wannan abin ba to fala ciniki bai kullu ba misali mutum ya cewa ne e zo in saida maka dutse yana saida ma dutse a ko da ka sai dutse ko da ka je ka buɗa sai ka ga ashe ya kutu ne an gane ko kuma wani ƙarhe na ya saida ma ko da ka je ka duba sai ka ga ashe ya kutu ne shi kuma ya kutu yana da daraja tsada gare ta tashin hankali an gane sai zan cinikin da kun kai ba cinikin farashin ya kutu kuka yi ba an yi cinikin gilas ne ko kuma wani dutse kai kan ko da ka je ka duba sai ka ga ashe ya kutu ne e to shi shi ya hazara shi wancan ba bai cewa a to ni ai tun da ka kware ni na fasa saboda mi sunan ya kutu yana ɗaukar ai dutse ne wani gefen kuma yana ɗaukar gilashi kamar gilas yake amma da sharaɗin ya zan da kai da shi kowa bai san kowa ya jahilci mi abin ko kuma ce a ne ka saida min wayan nan aka yi cinikin waya a matsayin ya saida ma waya ko da aka je aka duba a shi iphone ce kai kuma cinikin android kun kai ciniki ya kullu ba ka ce a'a ni wala tun da ji labari a ta kila ba shi ɗaya waya an kai shi bai san makari ba ƙauye ne da tsaya ya bincika ba kawai ɗaya sai ta kai ma wani ba ƙauye iri ne shi ma eh irinsu kun san ana samun irin wannan matsala eh amma da sharaɗin dukkanin su jahilci abin to kaga kimat iphone ba irin ta me ta sauran kaga akwai bambanci amma ko wacce mece ce waya ce amma da ya ce a sai damin waya aka yi cinikin waya ko da aka je aka duba shi agogo ne eh to wannan ciniki bai kullo da agogo daban waya daban to shi yasa ya ce bismin ya yi mi ya ummuhu to shi yasa in zaka sai da abu ka tsaya ka bincika ya abin yake ya farashin shi ya kima shi don kar ka je ka sai suwa kuma daga baya ka tada fitina kuma shari'a ta ce baka da haƙƙi tun da laihinka ne tun farko amma shi wancan in ya san cewa wayan na andura ce sai ya ɓoye daga baya an hagano haka to ciniki bai yi ba tun da kaga yaudara ta shiga yaudara bai uttasawiri to sayar da hotuna mutum ya buɗe shago yana sai da hotunoni to haramun badi wannan ya bayyana cewa haramun ne a shari'a kare zan sana'a ka sai kare zan sana'a ka sai da hoto hmm lil hayawani hoton nan kokora na dabbobi ne kila an zana akuya ko rago ko kare ko zaki da sauransu irin da abubuwan nan na katum din nan to duk haramun ne in abin yana da rai yana da moci to sayar da hotonsa haramun ne amma fil jamadi in abin sandararre ne kamar duwatsu ko gidaje ko itatuwa to alkurhu makaruhi ne an gane yauwa makaruhi ne wannan sun ce bai kai matakin haramun ba amma hoton da muke nufi mankushatan wadda an ka zana ta an gane ko zana ta aka yi misali ga wani abu sai surar ta bayyana madhunatan ko kuma wadda fentinta aka yi zaninta aka yi da fenti sai hotonta ya bayyana kuma tana da rai to in tana da rai ta zamo haramun mankura ko wadda an ka sassaƙa aka sassaƙa ta da icce ko da ƙarfe ko da dutse ko ko wani abu sai aka yi aka, aka yi mata sura irin ta eh, wato akuya eh? ko ɗan taure ko raƙumi eh? ko giwa da sauransu aka sassaƙa ta da icce ko irin ɗan dokin nan da ake na katako ko? to duk wannan sayar da shi haramun ne an gane bai halatta ba ko kuma a fenti aka samu aka zana eh aka samu takarda sai aka zana mutum ko aka zana wani abu to sayar da wannan haramun ne an gane ko yau ko kuma ta hanyar zane ne kila an samu wasu abubuwa zanawa ake yi sai a abuta kila ko fensil ko wani abu da sauransu ko bayro da sauransu to duk wannan sun ce haramun ne eh amma an samu hoto ba ta wannan hanya ba to wasu ce makaruhi wasu ce kuma halat wasu ce wasu kuma sun haramta kamar na kyamara misali an gane ko yawwa to kaga shi baya cikin abubuwan nan guda uku shi ba zanawa an kai ba sannan kuma ba sassaƙa shi an kai ba eh kawai dai tsare inuwa ce suna kiransa da abin nan hafsu zilli hafsu zilli tsare inuwa to shi wasu ce maka ruhi wasu ce harama wasu ce kuma a shi babu komi saboda shi dama ba kwaikwayon halitta ba ne ba zama na kai ka hidda kunne idanu hanci baki hannu kafa ba haka kai ba saɓanin wannan na zanawa ko na sassaƙawa duk sai ka yi mi sai ka fitar da wayannan abubuwa ko yawwa to wannan kenan to shi yasa suka ce shi wannan na kyamara bai da komai mansujatan ko kuma wanda saƙa shi an kai an nemi zare sai aka saƙa wani halitta eh to yana da rai wannan abin ya zan haramun fil qaulatil mashhura gazance wanda ya shahara a mazhaba ta malikiya kira ko wani ƙauli wanda ya ce ba abin nan ba ne to wala ya hillul bai'u baya halatta a ƙulla ciniki bil munababa ta hanyar jifa kawai sai a ce wai sai dai a jefa ma kuɗi kai kuma ka jefa kaya amma ba yadda ka duba ba yawwa ko kuma a aji kaya haka misali sai a ce to ga dutsi ka jefa duk inda dutsen ka ya jefa to wannan abin ka saya shi ke na ciniki ya kula zo a jahiliya ana yin wannan kuma za a kulla cinikin ka biya tun kamin kai to in jiban naka ya kai ga abin da bai kai kudin gaba ko ya fi karfin ka kaga rudi ya shiga to ya kira da almuna baza eh ko a jera ma mashin goma a ce to saboda haka yanzu za ka ba da dubu ɗari biyar duk wanda dutse ya faɗa kan shi shi to wannan haramun ne awil mulamasa ko kuma a ce a'a za ka saya amma taɓa kawai za ka yi amma ba yadda ka gani ba eh cinikin shafa kenan wai sai dai ka ɗan lalaba haka amma ba yadda ka duba ba da ido to wannan kan faƙafu ka bibiye na bai za eh wanda ya jefa ma wannan ka ce to kai kan baka yarda da wannan ciniki ba eh mutum ya jefo ma kaya ko kuɗi ka ce a'a ban yarda ba saboda shari'a ba ta yarda ba to shine ƙarshen wannan babi sai alfaslu ko ƙarshen wannan fasali sai alfaslu salis fi ta'am daga gare shi sai abin da ya shafi a ta'am daga nan sai kuɗi sai khatima subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh